عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا يعصم طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ما كان على النبي من حرج فيما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان بايا زموا على النبي من حرج ولي matsawa ko wani laifi fi ma faradallahu la cikin abin da Allah ya yanka masa Allah ne ya ce ya auri Zainabu bintu Jahshin shi Allah ne ya auren masa da ita don ya karya al'adun mutan da na cewa idan mutum ya ɗauki ɗa ya mai da shi ɗansa amma ba ɗansa ba ne shi ne ya faɗa haka ya mai da shi ɗansa ba zai gaje shi ko ba zai auri matar ɗan ba wannan daga yanzu an karya wannan addini na islam wanda annabi ya zo da shi an karya wannan saboda haka ne a fara da shi annabi din da kansa sallallahu alaihi wasallam tukunna shi yasa Allah ya aura masa da Zainab binti Jahshin bayan ta auri Zaid ibn Harisa da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da annabi ya bada umurni yace ta aure shi taki tace ya rasulullahi ina kyar babanka da uwata da da uwata da mahaifinka ubansu ɗaya ne ina sharifiya kamar haka ina balarabiya kamar haka mai daraja a cikin ƙureshawa ka ɗauke ni ka waiwa barirren bawanka mai kankanin hanci mai bakar fata to da ya ya faɗi haka ta faɗi haka wanta ma abdullahi bin jashi shi ma ya faɗi haka sai Allah ya kawo tsawa ce ma kana وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أنتم من المخيرون بهم ba yadda za a yi Allah ya yi hukunci annabi ya yi hukunci ya zo akwai wani mutum mumini ko wata mumina su ce ba su yarda ba ba zai yiwu ba duk wanda ya ka ya saba wa Allah ya mummunan sabawa bayyananne saboda haka ne Allah yake gaya masa anan ma kana da nabi min harajin fi ma faradallahu la ba wani laifi ba wani matsuwa ala nabi akan manzon Allah fi ma faradallahu la a cikin abin da Allah ya yanka masa sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wannan ita ce al'ada da Allah ya gudanar fil ladina khalaw min qablu a wurin annabawa da suka wuce ya yahudawa da munafukai suna cewa tunda annabi ya koma madina wai banda aure ba abin da yake yawan yi ya auri wannan ya auri wannan gashi ya auri Zainab bintu Jashin ya auri sai Allah ya ce masa a'a ai ba kai ne kaɗai daga cikin annaba kai kai mata da yawa ba annabi dawud yana da mata ɗari kwarakwarai ɗari uku ɗansa suleimanu yana da mata ɗari bakwai yana da mata ɗari uku yana da kwarakwarai ɗari bakwai saboda haka babu baba ke bane kai don kayi mata tara kurun sai a dame ka sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wannan ita al'adar da Allah ya gudanar fil ladina khalaw min qablu a wurin annabawan da suka wuce kana amrullahi haka haka al'amarin Allah yake ikon Allah kadaran abu ne kaddarare daga gare shi magduran abun da aka ajiye in lokacin sa yayi wa min shay'in illa indana kazairuhu wa ma nadiruhu illa bi qadarin ma'lum kowane abu in Allah ya kaddara shi in lokacin sa ya dole ne ya yiwu الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا na mai musulunta yana jin hausa to kai haka da hannunka ki ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda ka wada cikin wannan larabci ka ce tun daga zuciyarka har baki ka tabbata ka yarda Allah makaɗaici ne guda ɗaya ne shi ya sama shi ya kasa shi ya komai shi ya kowa shi ke rike da komai shi ne mai mallakar mu shi kadai muke bautawa ka ce ka yarda ne Muhammadu bawan Allah din ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan irin addini na Islam da muke yi ka ce ka yarda Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kawun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan annaba masu daraja guda hudu wanda Annabi shi ne na biyar su amma shi an kawo shi duniya da wani irin abun mamaki Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba ya yi Hawwa'u ba ta da uwa sai ya yi annabi Isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma ya muna muna da uwa muna da uba yadda Allah yake so duk haka yake yi shi sun masu mu masu uwa da uba din ma kowanne mutum ba ubansa ne ya gina jinjiri a cikin uwarsa ba a Allah ne ya gina jinjiri a cikin uwarsa kamar yadda ya gina Isa a cikin Maryam ka yadda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah ka zama musulmi yanzu duk abin da yake kan musulmi ya zama yana kanka za ka yi wanka muna da sallah biyar kullum za ka yi sallah sau biyar insha Allah kuma za ka ga kayan bakinka yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta fadi sai ka yi niyan za mu karasa wannan azumi tare da kai insha Allah kuma Allah ya baka dukiya ka yi zakka Allah ya baka lafiya ka je haji kuma duk abin da yake musulmi ba sa yi kamar cin naman alade kai ma ba za ka yi ba wannan wanka da za ka yi yau idan ka kwanta da matarka dole sai an yi wannan irin wankan ne sannan ake yin alwala a yi sallah mene sunan ka na da me sunan sa na da na moses to yanzu kuma wani wani suna kake so na musulmi musa kake so to malam musa muna maka murna malam musa alhamdulillah ku kawo abin riga ku bashi to a bashi Allah ce rike mu الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفي بالله حسيبا يا رسول الله كان كان هنير أن وانك النباوة ودن سك إسد أيكن الله الذين يبلغون رسالات الله ما سو إسد أيكن الله سو النباوة سك رجاجا wa yakhshawnahu masu tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah wanda ba sa jin tsoron kowa sai Allah kai ma haka ya rasulullahi balle ma kai ka zo balle kenan tun daga farkon sura Allah ya ce masa ayyun da yuttaqilla duk abin da za a umurci wani musulmi to sai an fara umurtar manzon Allah da wannan abin sannan shi kuma umurci sauran bayin Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah wa kafi billahi hasiban Allah ya isa mai lissafi mai sanin komai da komai
ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ku masu cewa annabi ya auri matar ɗansa a annabi ba shi da cikin mazajen mutane zaidu ba ɗansa ba ne zaidu ɗan harisa ne annabi ba shi da ‘ya'ya shi ba uban kowa ba ne a cikin mazajen ku sallallahu alaihi wasallama eh manzon Allah ya haifi ‘ya'ya maza a cikin ‘ya'yansa akwai alƙasim akwai abdullahi wanda shi ake kiransa ɗahir da ɗayyib abdullahi din shi ake kiransa ɗahir da ɗayyib akwai kuma ɗansa wanda aka haifa a madina wajen mariyatul qibdiyya ana kiransa na ibrahim to duk dai ƴaƴan manzon Allah mazaje ba wanda ya wuce wata goma sha bakwai dukan suna ƙanana suke rasuwa wannan kuwa da larabci ba a kiran yaro mai shekara mai mai wata goma sha bakwai ba a kiransa rajulu sai dai ya zama zakarun namiji ne amma ba namiji ba ne wanda ake kiransa rajulu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama uban kowa daga cikin mazajen ku ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa daga shi babu sauran annabi abin da yasa babansa hake nan bai zama annabi ba dan zakarinsa da babansa shekara 25 ne kawai an shigo zamanin sa saboda haka ba yadda za yi Abdullahi ya zama annabi ga bazo Allah ya zo ya kusan bayyana sauran shekara 25 haka ‘ya'yansa ba za su girma ba don in sun girma sai su rasa sunan da za su ɗauka. Annabi Ibrahim salam ya haifi ‘ya'ya annada waninsu annabawa annabi Ismail da annabi Ishaq. Annabi Ishaq ya haifi ‘ya'ya su su annabi Yaqub sun zama annabawa. Annabi Yaqub ya haifi ‘ya'ya goma sha sun zama annabawa. Annabi Zakariya da shi da Yahaya ɗansa yaya ɗansa ne ya zama annabi dawud annabi ne ɗansa suleiman ya zama annabi to saboda haka in dai ƴaƴan annabawa suna zama annabawa ai yayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi cancanta da haka amma zamanin ba na yin haka bane babu annabi a bayansa saboda haka ake karbe ƴaƴan nasa tun suna ƙanana don kar su girma to sai irin sunan da za su ɗauka eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran Hassan da Hussein ƴaƴansa amma yana faɗa musu haka don girmama su don darajar su don kuma zamowa zurriyarsa ta wajen su ne zurriyarsa za ta za ta miƙe zuwa ƙarshen zamani ta wajen Hassan da Hussein ina yana kiran su ƴaƴansa shugabannin samarin aljanna amma jikokinsa ne su kuma ba su zama mazaje ba su suna ƙananan samari kafin annabi ya bar duniya saboda su ba rijalun bane min hadin fi ma faradallahu la ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وشيدي منزون الله ني وخاتم النبيين كما cikamakin annabawa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu annabi duk wanda ya daban annabta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jali ne batacce ne mai batarwa da wansu wanda suka bayyana kusan annabi zai bar duniya suka ce su annabawa ne su musailama da sauran irin su duk ƙarya suke ba wa annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da warda su amadiya suke cewa amin gudan wai annabin su ne ƙarya ne babu annabi a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya dawon annabta mai batacce ne mai batarwa ba dijjali ne khatiman nabiyyi ne shine cikamakin annabawa daga shi babu sauran wani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kowane annabi kowane mursali annabin da aka aiko kowane mursali annabi ne amma ba kowane annabi ne mursali ba to da annabtan da manzancin duka an rufe su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa khatimun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya zama masanin komai haka yake masanin komai da komai ne يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا ya ku mu'mini wanda kuka imani da Allah da manzon Allah da duk abin da annabi ya zo da shi uzkurullah zikiran kasiran ku yi wa Allah zikiri zikiri mai yawa ubangiji yana cewa inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Allah yana kiran masu zikiri a tsaye masu zikiri a zaune masu zikiri a kwance masu zikiri akan kowane hali yana kiransu urur arbabi ma'abuta hankali kafirai kuma suna kiransu yaya wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kafirai suna kiran masu fadin la ilaha wai wa wawaye mawaka mahaukata to kaga Allah yana kiran masu yawan zikiri masu hankali kafirai kuma suna kiran masu zikiri mahaukata sai da annabi sallallahu alaihi wasallam uzkurullah ta qulu majnunun ko ambaci Allah ko ta zikiri har a ce muku ma wakata ne saboda haka zikiri babban abu ne wanda ba ka masa a cikin musulunci mutum ya zama mai zikirin Allah dare da rana rani da damana a tsaye a zaune a kwanci ala kulli halin yana ambaton Allah wani sahabi ya gaya manzo Allah ce lamuran addini sun mini yawa ba ni wani abin da zai riƙa mana ya isan mini ya ce kai ta zikirin Allah kullum harshen ka ya zama yana ɗanye daga zikirin Allah ya isan maka domin shi zikirin nan in an riƙe shi zai gyara zuciya zuciya kuwa in ta gyaru magana za ta gyaru hali zai gyaru aiki zai gyaru a wurin mai riko da zikirin Allah saboda haka Allah yana umarni a yi zikiri zikiri mai yawa can baya da aka ambaci makamomi na musulunci إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات aka ƙarasa da wazakirin Allah kasiran wazakirati masu yawan zike su ne ƙololuwan daraja a cikin musulmi duk gaba da inji Allah don kana da wurin shugabanni ba sa son zikiri kai karka sa kin zikiri a zuciyarka za ku yi faɗa da Allah kana kin abin da Allah yake so kenan waɗannan bayin Allah waliyai wanda muke karɓan ɗariƙun su ni da nake magana nan na karɓi rigar shehu tijjani rigar shehu tijjani talibin tamin ne kullun da safe in yi istighfari ɗari in yi salatin annabi ɗari in yi la ilaha illallah ɗari da yamma in yi istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari mu taru ni da ƴan uwana mu yi istighfari talatin mu yi salatin annabi sittin da biyu mu yi la ilaha illallah ɗari wannan su ne zikirorin nan su ne ya sa muka shiga ɗari ga tijjaniya don mu zama muna cikin masu zikiri zikiri mai yawa idan mutum bai kulla kansa tare da waɗannan masu zikiri zuwa zai yiwu ya ƙini har ya kwana bai yi irin waɗannan abubuwan da muke yi ba kaga kullum muna istighfari ɗari biyu da talatin talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari biyu da sittin da biyu kullum muna yin la ilaha illallah ɗari uku in ka haɗa waɗannan sai zama zikiran kasira kuma Allah ya ce ga abin da yake so a yi don waɗansu manyan ka ba sa so to karka ƙi wato zikirin Allah babban abu ne wanda kullum musulmi duka yana fatan in ya zo mutuwa ya faɗi la ilaha illallah to in kana kin la ilaha illallah lokacin da kake da rai in ka zo muta za a baka la ilaha illallah ba za a baka ba sai kai ta neman abin da zaka faɗa ka raza saboda haka a rayu ana faɗin la ilaha illallah wai ba dole zai ka karbi wata dariƙa wani wani ba a ba dole ba ne amma dai kar ka zage su kar ka ki su kar ka yi gaba da su balle ka jawo kanka gaba da Allah saboda haka ne muna nasiha wa ƴan uwanmu wanda ake tare da su masu cewa su ne as-salafu salih su ne ahlus sunna su ne alfirkatun najiya mu kuma sun bar wai mu ne yan bidiya wadansu ma suna kiran mu wai kafirai ba ba yan bidiya ba kafirai an taɓa yin tasiri mai yin sallah kafiri yana yin sallah biyar kafiri yana yin istighfari ɗari biyu da talatin salatin annabi ɗari biyu da sittin da biyu kafiri yana faɗin la ilaha wai hanyoyin da muke hanyoyin shaidan ne sun zana a cikin irin hadisin ibnu mas'ud sun ce babbar hanyar nan ita ce hanyar su mu kuma masu ɗariƙu su ne ƙananan hanyoyin nan na shedan kowace hanya shedan na kanta shedan yana kiran mutane su zo su istighfari su salati annabi la ilaha illallah abin da Allah ya gaya mana shi wancan inna ma ya murkum bisu'i wal fahsha'i abin da yasa ce kar ku bi shaydan shaydan ba abin da yake umurda ku bisu'i sai mummunan abu wal fahsha'i da zinace zinace shaydan yana umurni da ayi ayi istighfari ayi salati annabi la ilaha illallah shaydan zai umurni da kula da sallah ayi da cikin lokaci to saboda haka to Allah dan annabi idan kun dauki sunaye ku ne as-salafus salih ku ne ahlus sunnah ku ne ku ne alfirqatul najiya har ma wani mai tafsirin su yana cewa su ne ma wanda Allah yake cewa cewa a ƙarshen zamani su ne yarisu ha ibadiyar salihuna wai su ake nufi da inna larda yarisu ha ibadiyar salihuna wai su ake nufi masu wannan kafirta musulmi din da Allah mu ko sun hana mana ko mu shiga aljanna aljanna ma sun ce mu kafire ne ko aljanna ba za mu shiga balle mu zama firqatul najiya Allah ai adalci kar mutane su zama wala tazakku anfusakum huwa alamu bi taqa Allah ya ce kar mutum ya karkai kansa yace shine wani shine wani Allah shi ya san mai tsoron sa ko mai tsoron sa din annabi ya ce astaqwa hahuna tsoron Allah yana zuciya ne tsoron Allah yana zuciya ne saboda haka mu tafi tare muna musulmi dukkan mu gaba daya mun je lahira an bude tanda kowa ya ga abin da ya samu amma daga yanzu bai kamata a ce su ne ku ne firqatul najiya ku ne as-salafu salih ku ne ahlus sunna mu kuma ko musulunci ma ba za ku bari mu shiga ba amma muna la ilaha illallah muna muna karatun qur'ani muna haddacewa ba a taba yin mahaddaci kashiri batun da ake a duniya wannan kafiri ne ya haddace qur'ani ba taba yi ba taba yi ba a duniya ko da mutum ya haddace qur'ani idan dai bala'i ya same shi ya ridda to za a fidda tilawan kamun ya mutu ba zai iya ba akwai wani mahaddaci da ya ridda a'udhu billahi Allah ya kiyaye koma rum aka bashi amarya ya ridda wanda ya sani da ya gaji yaje wane haka ka zama yanzu a cikin karatun ka me kake tunawa me kake tunawa sai ya ce ni abin da yake tuna ma da duk cikin qur'ani gaba daya rubama ya wadda lalina kafaru lau kanu musulmi shi kadai ne nake tunawa duk qur'ani ba abin da yake tunawa sai rubama ya wadda lalina kafaru lau kanu musulmi da yawa kafirai suna gurin ina ma su musulmi ne wanda haka muna kira dan Allah a zauna lafiya zan nanata kai baka yi karatu wajen annabi ba malamin ka bai karatu wajen annabi ba ni malami na bai karatu wajen annabi wajen mutane malamin ka yi karatu wajen mutane malami na to ka bar ni mana kai ka rike naka ni in rike nawa sai mun je lahira kowa ya ga abin da ya samu amma ku yanke hukunci akan cewa ku ne kaza ku ne kaza mu kuma ku ba musulunci a bar muna ciki ma sai a hana wai mu kafirai ne tun da bamu yi mu bi ra'ayin waɗannan mutane ba ma kana muhammadun ba adam min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin wa kana la bi kulli shay'in alima ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani اذكروا الله فأبت الله في ذكر الله ذكرا كثيرا دياوة وسبهوه كريكي كريكي وني تسبيه لذا كريكي كيما الله بكرة وأسيلا سافي دياما sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri suke har ba kogoron su ya dashe zikiri suke har ba kogoron su ya dashe har annabi da yake mai tausayi na ce ya ayyuhan nasu irbu bi anfusikum wa innama wa innama tad'una as-sami' al-qarib innakum la tad'una al-asamma inda mata ɗora sami alƙari ya mutane ku ji tausayin kanku mana ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri har har har makogoron ku ya dashe Allah da ya kira ai ku zai yake da ku kuma yana ji saboda haka zikiri al'adan manyan bayin Allah ne ba al'adan yan wuta ko batattu ko yan bidiya ko kafurai ba zikiri duk wanda Allah ya bashi ya gode wa Allah Allah ya bashi manshurul wilayati nan da aka rufe maganan annabta shine ba aka bude sauran duniya ta rike la ilaha illallah in aka rike zikiri la ilaha illallah to ba za a rasa bayin Allah manya masu yin jagora zuwa ga cikin addini su ganar da mutane ba da Allah ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ala ilmi yace ko ala sunnati ko alfirqan najiya a ala zikri su wane ne ala zikri masu zikiri su ne ala zikri sunan mu ma kenan yan la'ila haka suke kiran mu yan la'ila ashe mu alu zikiri ne saboda haka Allah ya ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna kowa yawaita zikiri zai zama bawan Allah Allah zai masa zai gyara masa zuciyarsa maganganun su yi kyau halayensa su yi kyau aikin su yi kyau Allah ya gyara mana halayenmu da ayyukanmu uzkurullah zikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asilan kuma da ya yace ai ya bada umumi a gina masallaci ma haka yace fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil burri wal asari rijalun rijalun la tuhim tijaratun wala bai'un an zikrillah Allah ce ya yi umarni a gina masallatai a tsawaita ginin masallatai ya kuma ita zikirin Allah a ita sallah a ciki musamman ma za ka sa waɗansu mazaje saye da sayarwa ba ya shagal da suna zikirin Allah safe da yamma dare da rana saboda haka zikiri ba mummunan abu ne kyakkyawan abu ne Allah yana ba mutanen da yake so ne uzkurullah zikiran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila ku masa tasbihi safe da yamma هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو شيء الله إنان wanda ya kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cika ta annabawa da da shi da shi annabi Muhammadu wanda ya bada umarni ya ce masa zikiri dare da rana zikiri da yawa safe da yamma din nan huwallazi yusalli alaikum Allah shine mai muku rahama duk abin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya diba wa al'umma wani abu daga ciki kamar zai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima nan gaba sai ce huwa shi Allah huwallazi yusalli alaikum Allah shine yake muku rahama amanansa man salla alaihi annabi ya ce mana man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara wa man salla ashara wa man salla alaihi asharan sallallahu alaihi biha mi'atan wa man salla alaihi mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man salla alaihi alfan zahamat katbu katbi ala babil janna annabi ya ce ku yi min salati duk wanda min salati daya Allah zai masa salati goma duk wanda min salati goma Allah zai masa salati ɗari duk wanda min salati ɗari Allah zai masa salati dubu duk wanda ya min salati dubu Allah zai shigar da shi aljanna tare da ni ka faɗa da ka faɗa saboda haka wannan falala duka da da Allah ya faɗa da annabi ya faɗa in ka istighfari annabi ya ce dukkan zunubinka an yafe maka at-tayyibu min adh-dhanbi wal la dhanba lahu idan kuma ka yi salatin annabi Allah zai maka salati goma in kai goma zai maka ɗari in kai ɗari zai maka dubu in kai dubu zai maka zai shigar da kai aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mu muna yin salatin nan muna yin istighfarin nan kuma ba a ce a cikin ayar qur'ani ko hadisi aka ce in ko in wani ne mai suna wani malami mai suna shi Ahmad Tijjani ya baka to ba su da amfani an samu wannan hadisi ko alqur'ani to saboda haka mutane su ɗauki hukunci da kansu su sabon addini na rushe addinin annabi wanda aka sani gashi nan an sani wannan ba shi da daɗi ya yi nuzku la zikiran kasiran wa sabbi muka tawassul huwa allazi yusalli alaikum Allah shine ya muku yake muku salati in kun wa annabin sa salati Allah zai muku rahama Allah zai ji kanku salati Allah salatin Allah shine ya maka rahama ya maka gafara salatin mala'iku ko su roƙa maka Allah su roƙa maka gafara shine salatin mala'iku huwa allazi yusalli alaikum mala'ikatu Allah da mala'iku duka suna yi wa muminai salati masu yi wa annabi salati bi yukhrijakum min az-zulumati ila an-nuri zai muku wannan salati ne yukhrijakum zai yafiddakum min az-zulumati daga dubbai ila an-nuri zuwa ga haske ya fidda ku daga cikin dubban kafirci ya kawo ku cikin hasken musulunci ya fidda ku cikin dubban jahilci ya kawo ku cikin hasken hasken ilimi ya fidda ku cikin dubban hijabi ya kawo ku cikin hasken ma'arifa huwa alladhi sallala alaikum wa malaikatu yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima Allah mai tausayi ne ga mu'minai shi yasa aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan falala na wannan salati wanda kowace al'umma ba ta samu irin wannan ba sai al'umma manzon Allah ce ta samu irin wannan salati wanda Allah da mala'iku suke wa annabi kuma Allah ya yi wa mu'minai ma salati masu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما مؤمني yau mai alƙaunahu ranar da za su tadda Allah wato ranar mutuwarsu in sun mutu yau mai alƙaunahu a yau mai tahiyyatu yau mai alƙaunahu salam gaisuwan junan su ranar da za su gamu da Allah salam salamun qawlan min rabbir rahim wal malaikatu yadkhulu alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamun alaykum tibtum farkuduha khalidin da mutane sun shiga aljanna malaiku sai su ta shigo musu ta ko ina sun shiga barka barka barka barka barka barka da tserewa kun tsere kun izo aljanna zaman lafiya ya tabbata gare ku su dai musu barka barka Allah ya sa da mu a cikin wannan barka barka yawmal qawlu salam wa addalam Allah ya ajiye mu'minai ajalan wani irin lada karima karima mai wani irin girma
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan babban manzo sallallahu alaihi wasallam in Allah zai kira ne Muhammad kenan ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasulu ko ayyuhan mudassiru ko ayyuhan muzammilu ba kamar yadda yake kiran sauran annabawa ƴan uwansa ba ina ce ya adamu ya nuhu ya hudu ya salihu ya ludu ya ibrahim ya musa ya isa ya harunu ya yahaya ya zakariya ya dawudu kowane annabi da sunansa za ka ko ba tube shi ba ina annabi ina mursalin amma in za a kira shi sai a kira shi da sunansa a nuna mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajarsa allah da ya yi shi shi farkon wanda ya bashi girma don mu ma mu ba shi girma ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan babban manzo inna arsalnaka mu muka aiko ka wannan nunul azamati kenan nun nun mai ɗane na girma don shi fadan Allah ke magana yanzu inna arsalnaka mu ne muka aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kai mai yin albishir ne wanda suka karbi aikanka suka yi aiki da shi wani ziran kai mai gargadi ne wadannan da suka karbi ayyukanka ba inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wato in an je lahira Allah zai yawma yullahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana in an tara manzanni da al'ummatan su sai Allah ya tambayi manzanni kun isar da aika kowanne ya tambayi shi daya daya daya daya tun daga nuhu kowanne ka isar da aika na eh ya aka yi da kai na aika ina ita da aikan ka kaza kaza kaza kaza sai ya tambayi al'umma annabi na wani ya isar muku da aika to kafirai sai su ce ma ja ana min bashiri wala rabi ba wanda ya taɓa zuwa yake ka aiko shi wurin mu ba wanda ya taɓa zuwa sai Allah ce to kaji annabi wani in annabi nuhu din ne kaji baka isar da aika na ban ji mutanen ka yace ana isa ya ubangiji kana da shaida ina da shaida su waye ummatu muhammadin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu wa mu ba da labari fillah billah inna arsalna ilayka anazir qawma min qawli hadi wa qala ya qawmi inni lakum nadhiru bin anubudullah wattaqun huwa adiun yaghfir lakum min dhunubi wa yakfir ajrum inna jalla jalla inni da'awtum jihara laylan wa nahar duk mun faɗi mun faɗi abinda annabi nuhu ya faɗa mun faɗi abinda mutanen suka aiki suka faɗa sai mutanen annabi nuhu sai su ce a'a mu mu yadda da shaida su ba ai mu zabari da su ba ya suka yi suka san lamarin mu sai Allah ya ce to kun ji mutanen nuhu sun ji ba su yadda da labari ko dan muku zamani da su ku ina ku samu wannan labari sai muka ce annabi Muhammadu da kai koyi da alqur'ani shine yazo ya gaya mana annabi sai Allah ya ce shikenan magana ta kare saboda haka ne litakunu shada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahidan mu za mu zama shaida wa annabawa sun isar da aika wajen al'ummatansu mu ku annabi ya bana shaida abin da muka faɗa gaskiya ne hujja ce daga alƙur'anin da ya zo da shi inna arsalnaka shahidan mai shaida ne mubashshira bayin albishir ne wa naziran mai gargadi ne wanda su karbi aika ba وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا kai mai kira ne zuwa ga Allah kuma da izinin Allah wa sirajan kai fitila ne muniran mai haske to an ce bi iznihi tunda aka ce inna arsalnaka ai izini ya samu a an maimaita wannan ne domin al'ulama waratul anbiya'i malamai magada annabawa ne idan malami ya fito yana kiran mutane a zuwa bauta wa Allah a cikin su akwai wanda bai da izini wanda bai da izini wanda imaninsa bai yi ga yayi karfi wa shi kansa yana neman wanda zai shiryar da shi saboda imaninsa bai da karfi amma yana da'awar malantaka to sai a ce kai baka da izini na kiran mutane kai ma baka amsa balle ka kira wani ya amsa to iyakar duk abin da zai faɗa fata kunne za ta ji amma zuciya ba za ta ɗauka ba ke za kuke gani waɗansu suna yin wa'azin amma wa'azin baya karɓuwa don babu izini daga fadan Allah inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi kai mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah wa sirajan kai fitila ne muniran mai haske wadda suka ce me yasa nan ba faɗi rana ba sai aka faɗi wata sai aka ce ai ranar ma ana kiransa ana kiranta da da fitila din a wani wuri waje ala shamsa shiraja amma can da aka ce shirajan ba ce muniran ba amma nan an ce shirajan munira fitila mai haske kuma ita rana an an kwatanta fitila a nan don fitila wani zai zo ya ɗauki wuta a fitila ya kunna wani ma zai zo ya ɗauka ya kunna wani ma zai zo ya ɗauka ya kunna amma rana in ta riga ta bai wa wata haske ba za ta ƙara ba wani mutum wani abu kuma haske ba wa sirajan muniran kai babban fitila ne muniran mai haskawa وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا كي ومؤمني البشر بأن لهم من الله فضلا كبيرا شيء واسنا دوت فللا مي جرما أورن الله وند الله زي باسو الاهرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط أبو ضد aka faɗa na darajoji na lahira wanda za a yi wa muminai wanda ya saura wanda ba a faɗa ba sai an je lahira ya fi yawa saboda haka annabi albishir wa muminai cewa suna da wani daraja wata falala mai yawa mai girma a wurin Allah sai sun je lahira su gani biyan da mai fadlan kabira
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا kamar yadda muka faɗa maka a farkon sura ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tu'il kafirin wal munafiqin za mu maimaita maka anan ma ya rasulullahi wa la tu'il kafirin wal munafiqin kar ka saurari maganan kafiran makka wal munafiqin da munafikan madina wa da azihum kai hakuri duk abin da suke cutanka da shi kai hakuri kamar zai yadda zai zo nan gaba innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adil mazabu muhina saboda haka kar ka saurari maganan kafirai wanda suke cewa suke gaya maka ka bar zagin dodanninsu ka bar wautar da iyayensu cewa sun bauta dodo ka daina zagin dodo in ka daina zagin dodo duk abin da kake so za a yi maka ka bar zagin dodo to da ce a kare kare saurari wannan annabi ce da za ku kai da za ku sa rana a hannuna na dama ku sa wata a hannuna na hagun kun ba duk duniya kenan ba zan daina faɗin abin da Allah ke in faɗa ba fara tu yake bi da munafiqina kar ka saurari maganan kafirai ko maganan munafikai wada zai hun kai hakuri ka bar cutar da suke maka wa tawakkal ala Allah ka dogara ka dogara ga Allah Allah shine zai isan maka wallahi ya su maka minan nasi Allah zai isan maka sallallahu alaihi wa sallam wa kafi billahi wakilan dogara ga Allah ya isa duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa man ya tawakkal Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتئوهن وسرهن سراحا جميلا وأن آية إتتي تكوله كنتم matan da aka saka su yi idda idan an saki mata bayan an ɗaura mata aure aka sake ta an kwanta da ita to sadaki ya tabbata a gare ta iddan nan ko na jini ne na sadaka ta kuro ko iddan nan na na wata uku ne na yan mata wanda su taɓa yin haila ba ko tsofi wanda suka wuce haila ko wace irin idda ce dai wato in ba kwanta da juna ba a nan wato babu sadaki in ba an ɗaura auren amma ba ambata ba sadakin da za a bata ba dama to in an ambata aka ɗaura auren ba kwanta da juna ba aka sake to sai a bata rabin sadaki to nisu ma farattumu illa yin akuna aw yafu allazi bi di uqdatun nikah amma in ba a yi ba a yanka mata idda ba ba yanka mata kuɗin sadaki ba kuma an aure ta ba a kuma kwanta da ita ba aure ya mutu to rabin sadaki za a bayar wato sai a bata mutsa ba rabin sadaki tun da ba ambata ba tun da fari na an ambata ne za a ba da rabi amma ba a shigar da wadda mijinta ya rasu ba domin ya yi ya da katun da sun maɗallaktu muhunna wal muɗallakatu daban wanda zai ta kona minkum wai zaruna azwajan ya tarabban da yanfuzin arba ta ashirin daban idan mutum ya auri mace ya ɗaura mata aure bai kwanta da ita ba to ba wata idda tsakaninta da shi tun rannan da yace ya sake ta sai ta yi aure tun a rannan amma in babu rikici rikicin shine shi tun da aka ɗaura aure kam ina ce ba su shiga ɗaki sun zauna su kaɗai ba idan sun shiga ɗaki sun zauna su kaɗai suka daɗe ba kowa a cikin ɗakin sai su su kaɗai to za a hukunta musu sun kwanta da juna ko ko da matar ta ce ba yi ba namijin ma ce ba yi ba to kowanne za a kama shi da irin hukuncin da ya kama shi amma za a ɗauka an yi ɗin sai a yi idda to amma idan mutum ya ɗaura mace aure amma sai bayan an ɗaura auren ko ya zama matar tana nan najeriya mijin kuma yana ingila ko yana amerika aka ɗaura auren bayan an ɗaura auren sai aka ce ai bayan an ɗaurin auren nan ko da awa ɗaya ko da awa biyu ya yi asirin ya mutu to in ya mutu ɗin nan wannan matar za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma ba kamar na shika ba ne ɗallaktumun nan aka ce shi yasa ba ɗaukewa mai takaba takaba ba don miji bai kwanta da ita ba sai wadda aka saka ne aka ɗauke mata idda idan ba a kwanta da ita ba ya yi lalzina amanu idan na katumul mu'minati ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نن أنت مؤمنات ko musulmi yana iya auren ba kitabiya yana iya auren ba yahudiya ita ba sufa idan an ɗaura musu auren ba kwanta da su hukuncin su daban ne a hukuncin ɗaya ne amma saboda darajar muminai mata din ne aka ambace su a nan wadancan ko ba ambace su ba amma duk ɗaya ne ko ba kitabiyar ne aka aura wato ita ba yahudiya ba addinin yahudu ko mai addini mishan din aka daura aure amma ba kwanta da su ba in aka rabu ba idda a kansu idza nakatu numinati sun madallatuhunna min qawli an tamassuhunna kuka rabu da su tun tun gabanin ba ku shafe su ku jima'i da su ba fama lakum alaihinna min iddatin ba ku da wani idda a kansu ta tadduna wanda za ku kula da ita ko ku kirga ta fa batti'uhunna ku ba su dai kuɗin da za su ji daɗi domin da ka daura wa mace aure tana gaya wa yan uwanta na yi aure wani ya aure na yi aure wani ya aure ni kazam sai yace ya sake ta tun ba su kwanta ba kar an bata mata zuciya an karya mata mutunci to dole a bata wani abin da za ta za a dora karayan a bata yan kudi a bata kudi a bata zani a bata riga a bata mayafi don dai ta ji daɗi wa mati'uhun إذا نكادوا المؤمنات ثم ذلكن من قبل أن تمسونا فما لكم علينا من عدة تعتدونها ومتئوهن sai ku ba su mut'a abin jin daɗi wa sarrihuhunna ku kyale su ku kyale su su fita sarahan fita jamilan mai kyau domin dawa bata riga ta tare gidan ba an dai daura aure ne wato a rabu da su shine sarrihuhunna anan tun da an riga an yi talaki wa sarrihuhunna sarahan jamilan a sake su kyakkyawan saki babu bata zuciya ciki.
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج Kada kuna alaika.
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهن لكي لا يكون لكي لا يكون على الم- عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
Ka'idan wannan sura kiran duk lokacin da ta kira annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba shi hukunci in an wuce gaba sai ta kira muminai ta ba su hukunci da farko ya yi wannan biyu taqillah sai aka zo gaba aka ce ya yi wannan zikrullah zikran ya yi wannan amanu zikrullah ah, ya yi wannan amanu zikru ni'matallahi alaikum sannan aka je gaba aka ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna sannan aka je gaba aka ce ya ayyuhan ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran sannan aka je gaba aka zo ya ayyuhan ladina ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sannan aka zo gaba aka ce nan ya ayyuhan ladina amanu zanaka hatul mu'minati da aka gaba da aka wuce aka zo nan ya ayyuhan nabiyyu yanzu ya ayyuhan nabiyyu kullu aka wadi ya ayyuhan nabiyyu sai wadi ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan ladina amanu don saboda a girmama muminai mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam dama walillahi izzatu wa lirasuli wal mu'minin girma duka ya kare a ga Allah daga Allah sai annabi Muhammadu daga annabi Muhammadu sai muminai saboda haka ne ma ba a ware waliyai daban ba aka zuba su cikin mu sauran wada don saboda a ruha mana asiri duk wanda ka gani dan uwanka musulmi kai masa kyakkyawan zato ka ce watakila ko shi ma shine tun da yake abu boyayye ne saboda haka aka ɓoye waliyai cikin mu a, ba ba- ba ba su wani matsayi daban ba a cikin mu a muminai aka ce walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina to waliyai suna cikin muminai din don saboda ai mana sutura mu ga yadda muke to kar a ga musulmi a raina shi shi ma watakila ko yana cikin waɗannan mutanen ne kada a raina shi ya yi- ya yi nabiyu إنا أعلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي ya kai wannan babban manzo annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam inna Allah yana magana ina ina gaya masa inna mu dinnan ahadanna laka azwajaka mun halatta maka matanka allati atayta ujurahunna wanda ka riga ka aura ka ba su sadaki musamman wanda aka ba su zabi in kuntum turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirata fa inna al-ahda lil muhsinati minkum ajran azima musamman su waɗannan waɗanda ka riga suka zama matanka har ka riga ka ba su sadaki kuna zaune tare to mun halatta maka matanka allati ati da ujurahunna wa ma malakat yaminuka a lokacin da aka saukar da wannan aya su matan manzon Allah su tara ne sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda nake ba da labari kullum mun ta yi magana da wadansu kiristoci a filato suka ce me yasa mun so magana ne da cewa annabi isa ba shine farkon annabawa ba akwai annabawa da suka riga su sai suka ce akwai su bari mu dauko daga annabi ibrahim annabi ibrahim ya zo allah ya aiko shi ya yi wa'azi ya samu jama'a daga baya sai allah ya aiko annabi musa idan mutane sun ce ba ruwansu da musa annabi ibrahim ya ishe su alhali annabi musa ya ce ni ma fa allah da ya kai ibrahim shi ya aiko ni in sun ki annabi musa sun ce ibrahim ya ishe sun kyauta ce no ba su kyauta ba da to haka annabi allah ya aiko annabi musa an karbi addininsa ana nan ana yi sai annabi isa ya zo yace jama'a Allah da ya ko Ibrahim da Musa ni ma shi aiko ni ku zo za ku samu ƙarin bayani za ku samu sauki za ku samu ilimi fiye da yadda ake da idan mutane suke ba ruwansu da Isa annabi Musa ya ishe su sun kyauta ce no ba su kyauta ba da ta haka kuma ana nan ana bin annabi Isa sai annabi Muhammadu ya zo annabi Muhammadu ya ce Allah da ya ko Ibrahim da Musa da Isa ni ma shi aiko ni ku zo za ku samu ƙarin bayani za ku samu sauki za ku samu ilimi idan mutane sun ce ba ruwan su annabi Muhammadu annabi Isa ya ishe sun kyauta sai suka yi shiru kaɗan sai suka ce no Muhammad ba annabi ba no Muhammad ba annabi ya Muhammad annabi ne in ba annabi ba garin su ba malamai garin su ba ilimi shekararsa arba'in ya ce shi Allah ya aiko shi bai taɓa yin tafiya ya yi karatu wurin waɗansu ba waɗansu ba su zo gida sun karantar da shi ba har yanzu na Muhammad baya rubutu to ina ya samu ilimin nan da yake bayarwa wanda shi yanzu alkur'anin nan gashi ya zama gagarau a duk duniya gaba daya ba wani al'ummar da take da littafi irin wannan ko muhammad din ne ya kawo bai iya rubutu bai iya karatu ba yace to kana nufin alkur'ani ko ne alkur'ani a to magana alkur'ani mun ne za a rike alkur'ani ya shi ya musulmi ya yi mata hudu muhammad ya yi mata ki tara mun ne za a rike tace eh in Allah ya girma mutum ya mai da shi babba yakan bashi daraja ya ajiye shi a first class mabiya kuma ya ajiye su a third class annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi darajar da zai iya yin mata tara a fourth class nasa mu kuma mabiya an ajiye mu a third class mata hudu kaman ku yanzu annabi Isa alaihi salam da ya zo duniya shekararsa talatin da uku nan da ya yi bai taɓa yin aure ba har Allah ya ɗauke jamai da shi sama saboda haka ne fafa Roma wanda yake jagorancin kiristoci baya aure wai yana koyi da Yesu to in dai yanzu ka kawo shawara kowannen mu ya bar matsayinsa ya koma matsayin mai gidansa to zan kira ƴan uwana musulmi in gayyace su ku koma matsayin mai gidan mu mu riƙa yin mata tara tara ko kuma ku kira ƴan uwan ku kiristoci a koma babu aure tun da yake Yesu bai aure ba sai suka ce to ladi mai zuwa kana nan ko irin wannan manzo Allah matarsa tara ne shi yana da iko yayi haka amma mu an ajiye mu mata hurhudu idan an saki wannan kawo wadansu an saki wannan kawo wadansu sallallahu alaihi wasallam amma ma markar yamin da min ma afa Allah alai amin wa badati amnika amin to Allah ya Allah Allah ya ji gamma amin
assalamu alaikum akai makallahu akai makallahu kamin addu'a kamin addu'a akwai masu karban tarikan tijaniya akwai su talibai daga Kano daga Dandago da Mahmudu da Aisha da Aliya da Zainab sun ce suna son shayye ba su tarikan Tijjaniya.
To da su da sauran waɗansu ma masu neman tarikan Tijjaniya ga tarikan Tijjaniya na. Ubangiji yana faɗi a Qur'ani. Ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila. Ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihu Allah yana son tijjaniya yana son mai yin tijjaniya amma bai ce kowa ya tijjaniya a dole ba sai wanda yake so domin babin nuzuri ne wani yuhu nuzurau ubangiji yana cewa inna hadhihi tazkira cewa ayi zikiri ayi zikiri mai yawa nan wa'azi nake muku kuma sha ta kada ila rabbi sabila wanda yake so ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa wanda yake so in ya zo zai karbi dariƙar tijara zai wuce to alkawari ne fa nuzuri in ka dauka ba za ka bari ba har zuwa ƙarshen mutuwa ba bari in an shiga wa abu biladin da adaka na mas'ulan ba har tijariya da wuce dariƙa ita kadai za a riƙe cikin dariƙu waliyai ba zuwa ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya amma sauran dukkan waliyai muna son su muna girmama su sannan kuma a kula da sallah rika yin ta cikin jama'a in an samu in ba samu ba kowa ya shi kadai girmama iyaye da musu biyayya wajen maza mata kuma su girmama mazajen su jam'in wazifa jam'in zikirin juba wajen maza mata duk da suke nan suke ibada su kuma ba a shanta ba duk wanda ya ji wannan sharadi idan ya yi niyya ya karba na ba shi daga shi tijjani na ba ku da gaishe wata jani Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamin mu da malamin mu Allah saka ji mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke masharin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam arda wurin mu Allah biya musu bukata Allah ke yaban kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ke yaban kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah kariya kafiri ji Allah ka zuke bismillahir rahmanir rahim Allah'a emanet غير المغضوب عليهم فاتهم والهادي الى صراطك المستقيم على هذه الطريق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا يعصم طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء